أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد shugaban wannan taro da sauran manya-manyan baƙi musamman ma mai girma gwamnan jihar bauchi wadda kwamishina na harkokin tsaro barista abubakar abdulhamid bununu yake wakiltarsa hakanan kuma shugaban wannan taro national security advisor na najeriya malam nuhu ribado wanda sanata shehu duba ke wakiltarsa da sauran manyan baki honorable minister na kiwon lafiya professor muhammadu fate wanda babban mai taimaka mishi yake wakiltarsa malam gamawa sannan akwai sartanawan yaya kumau da sauran manya-manyan baki da suke high table shugabannin wannan kungiya na kasa baki daya tun daga mataimakin shugaban kungiya shehu usman isa taliyawa shugaban majalisar malamai babban sakatare jihar manya-manyan daraktoci daraktan agaji da sauran 'yan agaji ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haɗuwa mai albarka ina addu'a yadda aka haɗu tun daga farko har zuwa wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan da yake bayarwa saboda haduwa saboda shi yan agaji sun yi abin da ya kamata kuma an yi bita hannun kwanaki biyar ba za mu gushe ba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan dama sannan gwamnan jiha muna ƙara hore mishi da ba da wannan dama da kuma taimakawa da tallafawa wannan kungiya da karɓan bakuncinmu da ɗaukar ɗawainiya da yin abubuwa da dama ina fatan Allah ya saka mishi alkhairi haka nan ba za mu gushe ba muna yawa NSA National Security Advisor godiya ta musamman da ansa wannan gayyata da kuma shi kansa sanata shehu buba da ya zo kirce shi kuma aka yi wannan taro tun jiya har zuwa wannan lokaci da sauran manyan baki ina fata allah ya ba wa kowa lada mun yi kira ga 'yan agaji mun yi kira ga gwamnati mun yi kira ga sauran masu hannu da shuni cewa irin wannan ayyuka ayyuka ne na alkhairi a taimaka saboda allah mun ga irin yadda aka yi faretin 'yan agaji kai ka ce kamar sojoji ne ko 'yan sanda ko kuma paramilitary wannan yana nunawa akwai bukatan jami'an tsaro kamar yadda muka tattauna da chairman na security committee sai ta shehu buba idan ana ɗaukan 'yan agaji ana ɗaukan waɗanda za su wakilci ƙasa ana neman masu kishin ƙasa ana neman masu alamar tsoron allah domin ƙasar nan bukatar a ƙara sanya mana kishinta rashin kishin ƙasa ya sa ake samun cin hanci da rashawa rashin kishin ƙasa ya sa mutane ba sa kulawa da abin da ya kamata su yi idan aka zaƙulo aka zaƙulo yaran kirki aka sanya su a matsayin jami'an tsaro in Allah ya da an kama turba da hanyar gyara ina fata Allah ya ba mu iko wayannan 'yan agaji ina tabbatarwa jami'an tsaron Najeriya ina tabbatar wa shugabannin Najeriya ‘yan agajin mu karakaf babu wanda ake samu cikinsu mai shan kwaya babu ɗan kwaya alhamdulillah mun gode Allah cikinsu akwai mahaddata alkur'ani cikinsu akwai manuma cikinsu akwai ma sojoji da suke soja a yanzu akwai 'yan sanda akwai road safety akwai lauyoyi duk aiki ne na sa kai wanda suka bayar don su yi saboda Allah saboda haka akwai bukata a ƙara sa ido a wurin don a ƙara inganta tafiyan a sa mutanen kirki su kuma kira na gare su aikin Allah wani ba zai kusatar da kai kace ka bari ba al'amarin salih yau ta jabihi shi aikin Allah ai ana nema ne mai yaddan Allah saboda haka ana neman sakamako ne na Allah wanda ke neman sakamakon Allah ba a fusatar da shi ya yi fushi ku ƙara gyara niyyar ku ku yi don Allah kada wani ya yi don neman duniya ba wanda ake biya ko kwabo kowa na yi ne don Allah saboda haka a sai kenan duk mutumin da ya tashi zai yi saboda Allah to ya nemi lada a wurin Allah ya aikin saboda Allah Allah ne kawai mai ba da ainihin wato sakamako saboda ka shi yasa Allah ma madaukakin sarki ke nunawa duk wanda yake neman aikin lada kuma ya zama ba don Allah yake yi ba yana neman kawai don rayuwa ne eh man kana yuridu hayata dunya nuwaffi ilayhi
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ya suke أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار me zai faru وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون a sai kun ga aikin lada in ana nema don Allah to ba ka yin aikin Allah kuma don neman rayuwar duniya don neman abin samu na duniya ka yi ne don neman lada a wurin Allah duk mutumin da ya ɗauki aikin Allah kuma zai nemi duniya da shi in duniya yake so Allah ya ce za mu bashi mu cika mishi komai ya samu domin duniya yake nema ba za a rage mishi komai ba amma irin wayannan ba su da sakamako a lahira sai wuta Allah ka kiyashe mu saboda haka man kana yuridul hayatad dunya eh man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد sai ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا wannan aya ke nuna mu ƙara gyara niyyarmu idan kana neman duniyar ne kuma ka nemi duniyar da aikin Allah aka baka duniyar ƙarshen sakamakon ka wuta Allah ka kiyashe mu wanda ko ya nemi duniyar da aikin Allah bai ma samu duniyar ba domin Allah ya ce ba ma bayarwa sai da wanda muka ga dama ya zo neman duniyar ko bai samu ba ga mummunan manufa mummunan niyya ƙarshe kuma a lahira ya kasance cikin yan wuta Allah ka kira shi mu saboda haka wannan aiki ne saboda Allah goye shi don Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada Allah ka ba mu ikon inganta niyyar mu mu yi aikin saboda Allah Allah muke roƙo ka ba mu lada ka sanya albarka mai yawa yadda aka yi wannan taro tun daga farko har zuwa wannan lokaci cikin kwanciyar hankali da walwala muna roƙon Allah ya ba mu lada ya mai da kowa gidansa lafiya mun ce za mu takaita saboda akwai masu tashi su koma zuwa kasashe daban daban-daban garuruwa daban-daban ina kira ga direbobin da suka zo waje a hankali inda dare dare ya muku ku kwana daga nan washe gari ku karasa zuwa garuruwa waɗanda muka rasa a yayin da ake zuwa aka yi hatsari ina addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya kara wa waɗanda ba su da lafiya lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ba mu hada ilimi da girma gwamna yana nan kuna ilmomi guda biyu za mu so jin rishi don ya ga wannan taro da kuma yin fatan alkhairi ga wannan taro daga nan sai mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya kaiwa ya kai kowa gidan sa lafiya ya excellency ya mutane da suka samu rauni suke asibiti don Allah ya ba su lafiya saboda girma wa kiro na gayyata ta don zuwa ka sanya albarka da kalmomi ko da takaitattu ne saboda kana wakilta mai martaba mai girma his excellency gwamna na wannan jiha kuma ya sarar mashi da godiyarmu ga moto nan da ya alkawari wa dan agaji cewa za a ba wa dan agajin da ya gaskiya kun ga wata moto can sharon kudan ba da wuri kusa don a ganta gauna ne ya yi don a nika wannan yaro saboda ya yi abin da ya kamata a yaba mishi ya yi gaskiya ya samu sakamakon gaskiya dama Allah ya ce wa'anda suka yi aiki na kwarai anna lahum qadama sidqin أن لهم قدم صدق عند ربهم wanda ya aiki na kwarai da ya je wurin Allah saboda gaskiyar da ya yi zai samu kyakkyawan sakamako to wannan tun ba a je lahira ba ya samu kadar sidiki abin da ya gabatar na aikin alheri na kyautatawa gashi Allah ya sauya bashi sakamako Allah ya bada nada ya excellency muna mai marabtar wakilin gaura da fatan Allah ya sanya albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفرقو zan yi amfani da wannan dama in jinjina wa shugaban wannan kungiya mai albarka dokta kuma a sheik balalau da dukkan shugabanni na wannan kungiya da aka samu halartar wannan taro da haɗa kan al'umma da wannan jajircewa da training wa matasa wadda mu da muke kallon yadda sauran jami'an tsaro suke yi a farko ba mu yi tsammanin za mu ga irinsa a nan ba amma cikin yardan Allah da yassarewarsa abinda muka gani a nan ya ba mu sha'awa ya kuma ba mu mamaki to amma ba mu yi mamaki ba saboda jajircewar shugabanni na wannan kungiya mai albarka muna amfani da wannan dama mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka wa shugabannin wannan ƙungiya da membobinta da mabiyanta da dukkan ah, 'yan agaji da suke cikin wannan ƙungiya. Na biyu zan nemi goyon baya da haɗin kai na malaman wannan ƙungiya mai albarka.
a dukkan mu mun sani duk mai bin social media akan ji cece kuce tsakanin malamai a gaskiya tsakani da Allah wannan bai dace ba a ya kamata a ce a wajen malamai tunda an ce su ne magada annabawa ya kamata mu ɗalibai da mabiya mu yi koyi a wajensu bai zama daidai malamai su yi ta kawo ruwa rana tsakaninsu ba bai kamata a samu batanci tsakanin malamai ba wanda hakan yakan jawo farraka al'umma da kuma mabiya wayannan malaman idan ba a kai zuciya nesa ba wani lokaci sai ka samu akwai zage-zage da ke gudana tsakanin malamai ya kamata iyayen wannan kungiya su jawo hankalin jama'a musulmai su nemi su ɗinke wannan kamar yadda na san sukan yi sannan muna yaba ma wannan kungiya da shugabancin wannan kungiya wajen ƙoƙarin sulhunta mutane da shugabanni da malamai da 'yan jam'iyya da matasan ƙungiyoyi da ma dukkan musulmai baki daya wannan ina gaya muku abin da ni na sani ne a nawa ɓangare na san shugabannin wannan kungiya sukan yi tattaki saboda sulhunta tsakanin mutane wannan babban abu ne kuma muna ba su karfin gwiwa da Allah su ci gaba da yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulhu khair na kafin in kare kamar yadda shugabanni suka jajirce ya kamata mu ba su goyon baya mu musu fatan alkhairi kuma mu bi su da addu'a wannan shine zai ba su karfin gwiwa na ci gaba da abubuwan alkhairi da suke wuce mana gaba mai girma gwamna sanata bala abdulkadir muhammad ƙaurar daular usmaniya ya umarce ni da in shaida muku cewa yana tare da wannan kungiya kamar yadda kuka sani kuma yana fatan alkhairi wa dukkan membobin wannan kungiya daga kan shi shugaba babanmu a sheikh dr balalau har ma da 'yan agaji da dukkan musulmi baki daya kuma ya sanar da ni in shaida muku cewa duk abin da ya taso kobarsa a buɗe yake ya ba da nashi gudumawa kamar yadda ya saba ba tare da na ja lokacinmu ba muna godiya da bamu wannan dama da muka yi kuma muna roƙon ubangiji allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya mu jajirce sannan a cikin wannan jami'ai da suka yi tattaki yanzu nima ina ƙara roƙon Allah ya ba mu dama ya ba mu hali duk lokacin da muka tashi ɗaukan sojoji da 'yan sanda da ma'aikatan drugs da sauran jami'an tsaro Allah ya ba mu dama mu ɗebi wani kaso daga cikin waɗannan matasa namu dattawa mu sa su a ciki saboda ƙasar mu ta yi kyau Allah Ubangiji ya bamu dama kuma Allah ya ƙara ɗaukaka mu Allah ya ƙara haɗa kanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna godiya muna godiya
alhamdulillah muna godiya ga barista honorable commissioner na harkokin tsaro a jihar bauchi da ya wakilci gwamna muna addu'a Allah ya saka wa gwamna da alkhairi Allah kuma ya bada lada na sanya wannan wakilci yanzu kafin mu yi addu'a rufewa za mu kira wannan dan agaji da gauna ya mishi alkawarin moto kuma ya cika ga moton ya zo mu mika makullin daga hannun wakilin gwamna ya mika mishi da fatan Allah ya saka wa gwamna da alkhairi ina makullin ina dan agaji zo da wuri masha Allah mai girma wakilin gwamna ga shi a mika wa dan agaji abinda gwamna ya yi Allahu akbar to Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka gwamna ya cika muna fatan Allah madaukakin sarki shi ma ya saka mishi da alkhairi saboda abinda ya gabata na ayyukan da ya yi wa addinin musulunci Allah ya saka rai ko mai girma a wakilin gwamna mun gode Allah ya bar zumunci Allah ya sanya albarka ga alarama nasiru gwamna ya zo kusa bari ya rufe mana da addu'o'i Allah ya sanya wa jihar Bauchi albarka ya sanya wa Najeriya albarka ya sanya wa jagorancin shugabanninmu albarka ya tsare mana ƙasarmu ya tsare mana 'yan agajinmu ya tsare mana shugabanninmu ya tsare mana ainihin wato addininmu ya kawo mana sauƙin wannan taɓarɓarewar tsaro ya Allah muna roƙonka mun kasa Allah ka shigo ciki ya Allah mun kasa muna durƙusawa gabanka ya Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya al'ummar mu Allah kuma ka farfado mana da tattalin arzikin mu albarkacin wayannan ayoyi na alqur'ani mai girma albarkacin wannan taro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka kuma ya karba mana
بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونقنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام